أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وجعل لكل شيء قدرا وعجلا مطابقا لعلمه وحكمته وهو الحكيم الخبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الألوهية والخلق والتدبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير وسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيعني إلى يوم الميعاد والمصير وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى اتقوه حق تقاته يا عباد الله وبعد ذلك أيها الناس آمنوا بالله وبقضائه وقدره فإن الإيمان بالقدر عباد الله أحد أركان أحد أركان الإيمان الستة يعني فلن يتم فلن يتم الإيمان أي حتى يؤمن العبد بالقدر خيره وشره من الله تعالى عز وجل ولا يتم الإيمان بالقدر حتى يؤمن يؤمن الإنسان بأربعة أمور الأولى علم الله المحيط بكل شيء أي يعني علم الله المحيط بكل شيء فإنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم أي عليم بالأمور كلها سرها وعلنها يعني فلا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء الأمر الثاني أن الله كتب في لوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فإن الله لما خلق القلم قال له اكتب قال رب وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن فكتب بعلم الله عز وجل وإذنه ما هو كائن إلى يوم القيامة فما كتب على الإنسان لم يكن ليقطعه وما لم يكتب عليه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وأوية السوف قال الله عز وجل وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير يعني فعلى العبد إذا جرت الأقدار على ما لا يحب الإنسان أي على ما لا يحب أن يرضى عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يستسلم لقضاء المكتوبة فإنه لا بد أن يكون ويقو فلا رد لقضاء الله وقدره وأنه سبحانه وتعالى أي عليه له التدبير مطلق في كلكه فيرضى به ربا ويرضى به إلها وبذلك يحصل له الصواب فإن من أصيب بالمصيب بالمصائب فصبر هدى الله قلبه وشرح صدره وهون عليه المصيبة أي يعني لما يرجو من صوابها عند الله وكما أن الله تعالى كتب في لوح المحفوظ مقادير كل شيء فكذلك يكتب سبحانه وتعالى ويقدر في ليلة القدر ما ما يكون في السنة أي أن يكون لها كما قال عز وجل في كتابه العزيز فيها يفرق كل أمر حكيم ذلك عباد الله أياني وكذلك يكتب عن الإنسان وهو في بطن أمه ما سيجري عليه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه يعني حدي أي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع يجمع خلقه في بدن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملكا أي يعني ملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات أي يعني بكتب بكتب رزقه وأجله وعمله وشكي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وهذا الرجل عباد الله الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة ثم ختم له بعمل أهل النار إنما كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولم تكن نيته في الإكلاس والخسد النية مستقيمة فلذلك عوقب يعني بسوء الخاتمة كما جاء ذلك في مفسرا يعني في كما جاء ذلك في مفسرا في هذا في حديث آخر الأمر الثالث عباد الله مما يتم به الإيمان بالقدر أن تؤمن بمشيئة الله وقدرته أي الشاملة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فمشيئة الله فوق كل مشيئة وقدرة الله فوق كل قدر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الأمر الرابع أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء ومدبر كل شيء لذلك عباد الله فاتقوا الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وأن يقدر لنا بفضله ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذا ما عندي وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبي وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda muka saba muna gabatar da addu'a a wannan mimbari mai albarka ga wanda suke karantar da mu majalisai daban-daban allah ya kara wa rayuwarsu albarka ya kuma yawaita mana irinsu kuma ya ba mu ikon aiki da abin da suke karantar da mu musamman mai nasiha allah ya saka masa da alkhairi allah ya yi wa rayuwarsa albarka da irin wannan karantarwa da ake mana wanda yake shine addini da wani abu wanda ka dauka an ba wannan bato ba addini bane addini shine abin da za a ce maka ga abin da yazo karara a cikin addini a cikin littafi na Qur'ani da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da za ka gani an yi shi kwamacala ne duk gaba daya daga rayuwar zuwa mutuwa in mutum ma ya mutu yaya shari'a ta ce a yi komai ba a bar komai ba illa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to menene ma'ana menene mafita idan baka sani ba sai ka tambayi malamai ma abubuwan da ake ciki gashi ana ta gabatar mana da nasiya amma abin abubuwa sai dai kawai dama kuma haka al'amarin yake saboda haka muna fata Allah ya sa mu cikin yan kadan wanda yake ba ba wanda yake gama gari ba wanda kuma Allah ba su yake kira matsayin jama'a ba muna fata Allah ya sanya mu a cikin jama'a na kirki to yan uwa kudu ba rana ito mun ja hankalin mu akan a ciyar da dukiya cikin musulunci ko kuma cikin rayuwa ka yi ibada dukiya don taimakon addinin musulunci wannan shi ne uwa abinda muka taru muka faɗakar da junanmu wanda wannan ciyarwa tana da matsayi kwarai isa da aka gani gaba ɗaya taruwar mutane a ƙarƙashin addini to za ka ga akwai wannan kyautatawar a tsakanin al'umma saboda idan babu wannan kyautatawar wanda bai san me musulunci ma ba zai san ma darajar musuluncin ba ba zai san fa'idojin da suke cikin musuluncin ba domin zai shiga wani yanayi to ya dan uwansa shi bai taimake shi ba bai ji tausayinsa ba kaga kenan shi da ake so ya zo ya tsaya cikin musulunci sai ya kasa gane ya addinin yake yasa su magabata da Allah ya karantar da annabi annabi ya karantar da sahabbai suka tsaya tsayin daka suka zama masoya da gaske a cikin al'umma kuma a tsakankanin junansu wannan da gaske yana son wannan wannan da gaske ɗan abu ya faru da wani na munin al'amari to da gaske cikin ransu da gaske suna kin wannan abu kuma suna taya shi da addu'a idan abu ya sami ɗaya daga cikinsu na cigaba da gaske a cikin zuciyarsu farin ciki suke sabanin mu saboda raunin imaninmu ya uwanka ne musulmi zai ci gaba musulmi ba su wannan yana daga cikin abin da muka taru muka faɗa kan mu muka waɗar da kanmu cikin wannan bala'i wannan ne ji baya so wancan ya ci gaba wai wa yake so ya ci gaba wanda ba musulmi ba yake na an zauna lafiya amma ya ga musulmi ya ci gaba ko shugaba ne ko ba ba shugaba ba ne ko mabiyi ne ya ake yi canza kaza ya ake yi ci gaba wannan ita ce ta dame mu ta shigo cikin al'umma saboda haka muna fata Allah madaukin sarki ya wanke zuciyarmu ya sa mu ci gaba da bin abin da su magabata na farko suka bi suka wanye da duniya lafiya kuma suka sami kyakkyawan yabo gashi na ana ta yaba masa har duniya ta tashi yau yan uwa abin da muka tabo gaba ɗaya mu mu fadakar da junanmu a wannan rana mai albarka shine imani da kaddara wannan babban magana ne da yawa abubuwa sukan zama sun yi canji Allah shi zai canja amma sai a bar Allah ana kiran wani wannan hatsari ne a ba mu taru ni imani duk abin da ya zo ya gudana Allah ne ya gudanar da shi a haka sai ka huta sai huta sai mu huta amma daga lokacin da na ci a wani ne kenan Allah subhanahu wataala akwai malaman da suka fasara rabbu dinta suka fasara shi shine as-sayyid domin malamai suka ce kalmar sayyid ba shugaba take bada ma'ana ba daga cikin suna asayid akwai arrabu sannan a ciki da a samu almali shi yake mallakan komai da komai Allah subhanahu wataala wani shehu ba zai mallaka ba wani aljani ba zai mallaka ba wani malami ba zai mallaka ba uba ba zai mallaka ba ba wanda ya isa ba sarki ba shugaba kowaye Allah shi ne almali sannan yana ba da ma'anar kuma almuslim wanda yake kawo muku maslaha ya kawo mana maslaha lokacin da muka samu matsala shine yake dauke da maslahar bayansa gaba daya dole ka yarda da wannan wani daga cikin malamai ya ƙara ba da fasara ya ce kuma har yanzu tana ɗaukar ma'anar almuni'im mai ni'imtawa da Allah wa yake ni'imta bayi ne Allah subhanahu wataala dole anan ka yadda sannan ya ce tana ba da ma'anar har yanzu almudabbir wannan shine wannan gurin jujjuya lamura da ana cikin yanayi na daɗi he ka ji ka shiga ba daɗi ba he a shiga cikin tsanani he a fita ba wani abin da zai zama permanently abin da ka shiga cikinsa zai zo canja idan daɗi kake ciki to ba family bane a wannan rayuwar ta duniya zai zo ya canja haka kawai zuciyanka wata ran tana farin ciki sai ta shiga mai ya ta shiga bakin ciki wannan shi yake gwada maka fasara Allah subhanahu wataala rabbul alamin wannan shine sannan yana bada ma'anar alqayyum mai tsayuwa da mulkin sa da lura da bayan duniya gaba daya ba ranar da za a ce mulkin sa ya kare ba ranar da za a ce tenuwa ta kare ba ranar da za a ce a Allah babu shi a shi yana nan alqayyum ne abadan har abadan to kaga idan muka yarda da wannan imani da kaddara to sai mu samu hutu kuma duka a cikin rukunai na imani guda shida babu mai wahalar imani da kaddara domin sauran da aka samu akwai dalilansu da aka gansu a fili amma wanne ne yake da wahala in yadda idan na samu daɗi Allah in na samu aka san haka Allah idan na samu abu Allah in na rasa Allah in na samu jarrabawa Allah in ban same ta ba Allah in na kiyaye na Allah yadda da wannan yafi komai wahala domin Allah subhanahu wataala akwai guraren da hatta arna wato a cikin rukunai na tauhidi abin da ya shafi nau'ika na tauhidi wannan nau'i na farko wato tauhidin rububiyya da ka gani hatta arna an yi tarayya da su sun yarda wannan Allah shi yake amma matsalar da aka samu hakan bai sa sun shiga addinin musulunci ba amma dai sun yarda Allah yake ruwa Allah shi yake ba su iska da suke shaka Allah shi yake kawo dare Allah shi yake kawo rana Allah shi yake kawo damina Allah shi yake kawo rani Allah shi yake kawo bazara Allah shi yake kawo hunturu Allah shi yake kawo tsananin zafi da sauransu sun yarda Allah shi yake fitar da shukar da muke shukawa Allah shi yake fitar da ran da yake cikin cikin mahaifiyarsa wannan hatta arna har zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tarayya da su akan wannan yadda da wannan rukuni na imani wato tauhidul rububiyya amma hakan bai sa sun shiga addinin musulunci ba ina fata an fahimci wannan to sannan na gaba in ka dauki sauran imani da manzo hatta wanda ba su yarda da wannan annabin ba sun yarda da sauran manzannin ina fata an gane in ka dauki imani da tattafan da Allah ya saukar wanda ba su yarda da Qur'ani ba sun yarda da Zabura da sauran da tattafai magabata ina ba ta an yarda an gano wannan ko ba haka ba sannan in ka dauko ka gama da wannan manzanni imani da ainihin wato littattafai bayan yarda da Allah ka yarda gashi shi yake ruwa shi yake kashewa shi yake rayawa dole ka yarda akwai Allah ba mutum ne yake yi ba ga halitta sama to in ka tara wayannan sai ka tafi imani da me imani da ran tashi alkiyama to dole tashi alkiyama kafin a sai an mutu a cikin gidajen arna ana mutuwa arne ma ana mutuwa ko dan karami ko babba ko babansa ko kakansa ko matarsa ko kanwarsa ko kaninsa ko yayansa ko abokinsa ko shugabansa arne ya yarda ana mutuwa amma a tarihin duniya bai san cewa a wata ƙasa ne mai karɓar rai ba ya san Allah ne ina fata mu ci wannan kenan ana an yarda kaga yarda da tashin alkiyama in ba wannan ba kuma ayi shuka ta fito da Allah wai ke fito da wannan shuka da muke shukawa Allah subhanahu wataala kenan tun da shi yake tsirar da ita to in wanda ya mutu cikin ƙasa ya tase shi da shi ya tayar da shi da ransa ba aiki bane a wajen Allah wanne ne ya fi wahala imani da kaddara sauran ka gani da aka gani akwai da sauransu menene ya fi wahala imani da kaddara muna cikin daɗi ya juya mana tattalin arziki yana tafiya sai a karya shi ana ina ya juya idan ka ce ba Allah ba ka tafi kan wani ma nan ma damuwa ka samu ba za ka huta ba ina ne za ka huta ka fawwala al'amarin kawai ka mika zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine hutunmu amma daga lokacin da mun samu jarabawa da yawa rashin mika al'amarin zuwa ga Allah in wannan ta shige wannan ta biyo baya in wannan ta shige wannan ta biyo baya menene da mu samu matsaya shine mu yarda mu maida al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala idan muka yi wannan sai mu huta saboda haka yan uwa musulmai kudubar mu ta ja hankalin mu akan wannan rukuni imani da kaddara da fari kuduba take nuna yabo da godiya ga Allah wanda ya kewaye kowanne irin abu da ilimi ya kewaye komai da ilimi shi sa an ce maka idan Allah yake kace Allah na sama amma kuma wa huwa ma kuma aina ma kuntum shi yana tare da ku duk inda kuke amma wato bi ilmihi walakin laysa bi zatihi da ilimin shi ne ba wai da zatinsa ba kenan ilimin sa yana wakiltar Allah a ko'ina da haka kudu ba take nuna yabo da godiya gare shi wanda ilimin shi ya kewaye komai kuma shi akan dukkan komai mai iko ne hatta yanayi na tattalin arziki ko tsada ko darajar kaya ko akasin haka ko mawaduwar kaya ko haduwar darajarsa Allah akan dukkan komai kullun kulliya shi mai iko ne akan wannan ba wani wanda yake da wannan ya shafi wannan shi kuma shi ya sanya kowanne irin abu ya sanya mashi kaddara ya sanya mashi tsari sannan ya sanya mishi ajali wanda wannan ajalin wato Allah madaukin sarki ya kewaye shi da iliminsa da hikimarsa shi kuma akan dukkan komai wato mai hikima ne ko masani ne kurba ta ce yana shaidawa Allah wanda shi kadai ya cancanci bauta shi shi kadai babu abokin tarayya a gare shi a cikin uluhiyya tashi cikin kadai tashi da bauta da kuma halitta da jujjuya lamura ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne mai ba da albishir mai razanarwa mai gargadi kuma wanda yake fitila mai tsananin haske da ta zo da ya zo sai ya watsa duhun jahiliyar larabawa ta duniya a wani lokaci tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar makoma ranar tashin alkiyama baya ka uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu kuma yi imani da shi shi Allah subhanahu wata'ala mu yadda kuma da kaddararsa mu yadda da hukuncinsa mu yadda da tsarinsa kaddara ita ce tsarin Allah abinda Allah ya tsara ya riga ya tsara mana kaddara ya tsara kawai biyowa ake yi saboda haka lallai lallai mu yi imani da wannan domin imani da kaddara yan uwa musulmai ɗaya daga cikin rukunai imani ne guda shida wanda hakika imani ba zai cika ba har sai shi bawan Allah ya yi imani da kaddara mai kyau kuma da kyau imanin ka ba zai cika ba sai ka da wannan kaddara duk abin da ya zo Allah in na rasa Allah in na samu Allah na samu daraja kasuwa ta yi sama Allah kasuwa ta yi ƙasa Allah imani yana da wahala yan uwa musulmi muhimmin yadda da wannan ka yadda da wannan al'amari ka yadda tsari ne na Allah mai kyau ko mara kyau domin hakika imanin mutum ba zai cika ba sai ya yadda da wato ya yi imani da kaddara sannan ita kuma imani da kaddarar wato ba zai cika ba sai mutum ya yadda da wasu ababe guda al'amura guda hudu menene na farko ka yadda ilimin Allah mai kewayewa ne da dukkan komai baki da ilimin Allah ya kewaye kowane al'amari ka yadda da wannan shine matakin farko idan ka haɗa wayannan ababe guda hudu to shine ka zama mai cikakken imani da kaddara in baka same su ba imani da kaddarar ka iya cikin matsala da cika ba kenan wannan dole ka yarda ilimin Allah ya kewaye kowane al'amari ko menene shi domin subhanahu wata'ala akan dukkan komai shi masani ne mai ilimi ne ilimin sa wanda yake shi ya san kowanne irin al'amura ko menene gaba ɗayansa a ɓoyensa da bayyanansa ba abin da yake ɓuya wa Allah a cikin ƙasai guda bakwai da sama guda bakwai duka wannan ba abin da yake ɓoya wa Allah wannan shine da farko al'amari na biyu da zai baka cewa ka yarda da imani da kaddara ko imani da kaddaran ka su cika shine ka yarda lalle Allah subhanahu wataala ya rubuta a cikin lauhul mahfuz ya rubuta kaddarar komai gaba daya kowane abu har zuwa ranar tashar kiyama ya da kai da wannan har zuwa ranar tashar kiyama ba wata shekara 2030 ba 2035 2040 a'a hatta ha ila yawmin sa'a ila yawmin kiyama har zuwa ran tashar kiyama an riga an tsara ya buga sitam ya ajiye kuma sai an biyo ai sa malamai suke cewa wato kaddara an Allah ya buga sitam ya ta samu ya ta faru amma menene mafita yi addu'a Allah ya ce sai ta zo amma in da ta zo guda biyar ya aka jefe ka da daya an rage guda hudun addu'a ta aiki kuma ta aiki ba an sa fa'ida ko ba samu ba amma dai kaddara da Allah ya ce za ta zo ta zo ko ba ta zo ba ta zo saboda haka in Allah ya buga sitam akan al'amari to dole sai wannan ya zo da haka wannan lamari na biyu yan uwa musulmai al'amarin da dai baka yarda da kaddara ka zama cikakken mai imani da kaddara shine ka yarda alawul mafus Allah ya rubuta kowace irin kaddara na kowane abu har zuwa ranar tashi alkiyama tun kafin ya halarci sammai bakwai da kasai bakwai tun kafin wannan da shekara dubu hamsin an riga an rubuta ita kanta saman nan baka san dubban da ta yi na shekaru ba ƙasa baka san iya shekarun da ta yi na shekaru ba to tun kafin halitta su da abin da yake tsakaninsu da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta kowace irin kaddara har zuwa ranar da idan a naɗe duniya gaba da kuma kowa sai ya biyo ba wanda ya isa iya kaddarar da an rubuta ma sai ka bi ta domin sanda aka haɗa kaddarar baka san duniyar da kake ciki ba saboda haka kenan yan uwa musulmai tun kafin wannan lokaci Allah madaukin sarki ya riga ya rubuta domin shi Allah shine mahalicin dukkan komai isa lokacin da ya halicci alƙalami sai Allah ya ce da shi yi rubutu sai alƙalami ya ce me dan rubuta ya ubangiji sai ce ka rubuta dukkan abin da zai kasance ga baki daya ka rubuta shi har a nade duniya dukkan rubuta komai da komai kawai ka sai dinga rubutu da ilimin Allah da izinin Allah yana ta rubutu shi yasa kenan abin da aka rubuta akan dan adam to ba makawa sai ya same shi abin da wannan alƙalami bai biyo ta kanshi ba na kaddara Allah ba zai same shi ba saboda bai an riga ayi rubutun an ɗauki alƙalamin takaddun sun bushe Allah mai girma ɗaukaka ya faɗa a cikin wata sura ta cikin suratul hadid yake cewa abin da ya same ku na wata musiba a cikin ƙasa ana nufin duniya ya same ku ko a cikin kawunan ku na al'amuran karewa tattalin arziki ne faduwan darajar amfani ne faduwan darajar kaya ne tsada da ake ciki ta fado dabbobi ne menene kudin ku ne na wata kasa nasu su yana tashi na ku kasa da sauransu duk wata musiba da ta same ku gaba daya to bata same ku ba face abin yana cikin littafin Allah yana cikin littafin Allah tun kafin abin ya bayyana kafin abin ya zo lalle wannan a wajen ubangiji ne sauki da haka ne yan uwa musulmai abin da yake akwai akan bawa lokacin da wani al'amari a tsarin Allah ya gudana akan sa na abin da mutum baya so to abin da ya kamata yayi ya yarda da wannan tsarin Allah shine kaddarar Allah ya yarda da tsarin sa ya yarda da hukuncin Allah ya miƙa wuya ga wannan hukunci na Allah wanda aka riga aka rubuta shi domin babu makawa wannan abin sai ya auku sai ya faru ba mai iya mayar da wannan hukunci na Allah ba mai iya kautar da kaddarar Allah domin subhanahu wataala shine mai jujjuya al'amura a sake kawai wato a cikin halittarsa da haka wajibi ne bawa ya yarda Allah shine ubangiji abin bauta ya yarda shine abin bautawa ya yarda cewa shine mai kawo irin wayannan abubuwa idan ya yarda da wannan to zai iya samun lada cikin wannan domin duk wanda wata musiba daga cikin musibu ta same shi sai ya haƙuri akan wannan musibar matakin farko ya yi haƙura da ita ya tura zuwa ga Allah to farkon riba da zai samu sai a shirya da zuciyar shi zuciyar ta dinga karɓa alkhairi ta ji riba farko da zaka fara samu kaddara mummuna ta zo sai ka ce Allah ka yarda sai Allah ya shirya zuciyarka sai alheri ya dinga biyowa baya farko abin da zaka samu sannan ya shirya ya bude kirjinka alkhairi ya dinga shiga sannan tun da kame da al'amarin zuwa ga Allah sai ya kawo sauki a cikin musiba da da ta zo da yawa sai ya kawo sauki a cikin wannan musiba me ne samu shine zai zo ya samu lada sakamako a wajen Allah na wannan abin da ya same shi ya hakuri ya tuɓi da shi zuwa ga Allah yan uwa musulmai kamar yadda Allah mai gima ɗaukaka ya rubuta a cikin launin mafus dukkan kaddarori kaddara na kowane irin al'amari haka nan Allah mai girma ɗaukaka yake rubutawa ko yake ƙaddarawa a cikin daren lailatul qadar na abin da zai kasance a cikin wannan shekara guda yake yin budgeting in yayi budget na wannan shekara din to shikenan kun ga wancan tun kafin shekara 50 an riga tsara to ga wani ana yi a cikin daren lailatul qadar na wannan shekarar haka da a biyo in lailatul qadar ta sake dawowa a sake budgeting haka abubuwan suke faruwa ƴan uwa musulmai domin a cikin alqur'ani Allah mai girma ɗaukaka yake cewa ai hakika wato a cikin wannan daren Allah yake hukunta dukkan al'amari gaba da ƴan uwa musulmai mu sani cewa kamar yadda subhanahu wata'ala yake rubutawa haka ne yake rubutawa akan dan adam tun lokacin da yake cikin mahaifiyarsa na abin da zai gudana a gare shi kamar yadda aka samu hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara yarda gare shi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda wato yake cewa baza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ya gaya mana ta hadisi wanda yake shine mai gaskiya abin gaskantawa yake cewa lalle yake cewa lalle hakika ɗayan ku ana tara halittar ɗayanku a cikin mahaifiyarsa har ya kai matakin wato kwana arba'in sannan sai ya koma gudan ainihin wato tsoka sannan sai a halitta abin nan wato ya koma gudan jini ya koma gudan tsoka kwana arba'in kwana arba'in kwana ɗari da ishirin sannan sai a ainihin tura mala'ika ya je busa masa rai duk da Allah ke busa rai amma wannan hadisi sai aka ce sai a tura mala'ika a wannan lokaci idan ya je wannan mala'ika sai ya busa masa rai sannan sai umarce shi da wasu al'amura wato kalmomi guda hudu shi ne rubuta yawan arzikin da zai samu haka kuma da ka yi ya rubuta ajali iya shekaru da kone da aka saka mutum ya rubuta aikin da zai yi cewa shi mutumin kirki ne ko mutumin banza ne ba za a ce ina rantsuwa da wanda babu abin bauta da cancanta sai shi lallai hakika ɗayan ku zai dinga aiki aiki irin na yan aljanna amma har sai ya kasance tsakaninsa da aljanna bai fi kamun guda ba sai a juya littafi ya yi riga ya kansa sai ya kama aiki da aiki irin na 'yan wuta sai mutu sai shiga kuma da 'yan kuɗe dinga aiki irin na 'yan wuta wato har sai ya kasance tsakaninsa da shiga wutan nan wato bai fi samu ba sai littafi ya riga ya kansa sai ya kama aiki aiki irin na 'yan aljanna sai mutu sai shiga aljanna sai malamai suka ce a nan shi wancan mutum wanda yake aiki da aiki irin na 'yan aljanna amma ya cika da aiki irin na 'yan wuta ai shi ya yi aikin ne babu kyakkyawan niyya kenan yan uwa musulmi mu dinga gyara niyyar mu ya yi aiki ne ba kyakkyawar niyya shi yasa tun aikin da ya fara din niyyar shi bata da kyau shi yasa a ƙarshe sai Allah ya tabar da shi ya cika da wannan aiki wanda yake wato ya bayyana wa mutane aikin da yake yi amma a cikin zuciyarsa babu niyya mai kyau ta ikilasi ta tsarkakewa wanda yake wannan aiki da haka ne a wannan sai ya sami wato yin bankwana da mummunan cikawa wato lokacin da ajali ya zo masa kamar yadda wani hadisin ya fassara irin wannan sannan al'amari na uku yan uwa musulmai daga cikin abin da suke taruwa su zama cewa lalle an samu imani da kaddara wato shi ne yana daga ciki wato yin imani mutum ya imani da mashiyar Allah cewa duk abin da za a yin Allah ya so insha Allah insha Allah insha Allah ko duk da ana ta izgilanci wa ce insha Allah ana ta izgilanci wannan izgili ne yanzu ne nasiha yake magana an ka zaɓi wata magana ta Allah ko ta annabi kai izgilanci da ita ka yarda abin ba mai sauki bane mu ayi qur'ani da ya ga mana wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan ko gada illa an insha Allah duk abin da za ka yi ka ce insha Allah in Allah ya so domin abin da Allah ya so din kudu ba take cewa abin da Allah ya so shi yake ne shi yake yiwuwa abin da Allah bai so ba ba zai yiwu ba saboda san Allah shine sama da san komai tsarin Allah shine sama da dukkan tsari na kowa gaba daya wannan shine yan uwa musulmai to na hudu al'amari na hudu wanda shine wato mutum zai zama in ya same su imani da kaddararsa ya cika shine mutum ya imani akan lalle Allah madaukin sarki shine mai halittan komai gaba daya kuma shine mai jujjuye komai gaba daya shine mai juye kowane al'amari to idan mutum ya samu yana ababe guda hudu to imani da kaddararsa ya cika da haka ne yan uwa musulmai mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah kar mu dinga zargin junan mu muna ce kaza ne wa har ma mu kai shi gurin wanda shi bai isa ba wallahi bai isa ba abin da ya isa ya tunkuɗe kaddarar Allah in ta zo ya ce a'a wallahi babu shi a filin duniyar nan babu shi duk abin da Allah ya shata ya ce kaza da ai wallahi ba wanda ya isa tinubu bai isa ba mai girma gwamnan jihar bauchi bai isa ba mai girma mai martaba bai isa ba manyan sarakuna ba su isa ba manyan masu kuɗi ba su isa ba kai shugabannin duniya ba su isa ba sakatare na majalisar ɗinkin duniya wala bai isa ba ba wanda ya isa sai Allah subhanahu wataala da haka ne mu harkutar da kanmu yan uwa mu koma zuwa ga Allah in muna addu'a to sai Allah sai ka mana canji na gari Allah ka mana canji na gari Allah ya sa mu gama da duniya lafiya ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da imani a cikin zuciyarmu Allah ka yarda da mu ya Allah ka dasa mana wannan imani da kaddara domin imani da kaddara shi zai sa saura shi yake maka shimfiɗa ka yarda da imani da Allah wanda bai yarda da kaddara Allah ba bai yarda da Allah ba saboda haka muna fata Allah gafarta mana wannan gari na ma Allah ya masa albarka masu kudin ciki masu aiki na alkhairi ana ta fama Allah ubangiji ya sake bude musu ya bude musu kofa duka wanda suke sana'o'i na alkhairi Allah ya sa albarka mai yawa cikin su muna addu'a yanayi da muka samu kanmu mu yi imani da kaddara sai Allah ya caccanja mana da abubuwa ba a nan ba ne kawai ƙofofin ubangiji suna da yawa idan nan ta taushe can ya buɗe maka sai ka daina ganin nan ɗin amma daga lokacin da wai a nan ne ka ce to allah zai iya kai kyale ka nan zai iya ɗin amma ya rabu da kai muna fata an gane muna fata allah gafarta mana iyayenmu allah ji kansu malaman mu allah ji kansu mu ma allah ji kanmu ƴaƴayen mu allah ji kansu a yaran mu allah ka shirya mana da su tafarki na addinin musulunci muna fata allah ubangiji ka yassare mana abin da ya dame mu Allah kai mana maganinsa dukkan wanda ya sami matsaloli dangane da nema da ake na noma muna addu'a Allah ya canja masa da abin da yake na alkhairi na abin da shi bai san shi ba muna addu'a Allah ya taimake mu Allah ya wadata mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
الله أكبر الله أكبر
daidaita sahu cikin masallaci da wajen masallaci a daidaita in ya tsin kafa su kalla da kibla a miƙe su a daidaita kashe waya ko a sata a silent Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام